بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كان وتا شابكوي قوة ربيع الأول shekara ta 1442 hijira ta manzan tsira annan muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya yi daidai da uku ga watan 11 shekara ta 2020 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin wani littafi namu mai albarka littafin al-mu'taqad sahih wallafar babban malami a sheik abdulsalam ibn birjis alu abdulkarim yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi a farkon babin almutaqadu sahihu fi arkanin imani as-sitta kyakkyawan kudiri da kowane musulmi ya kamata ya kudirce a cikin zuciyar shi fi arkanin imani sitta game da rukunin imani guda shida yan uwa idan aka ce arkanul iman kamar yadda mukan fassara su da hausa ana fassara su da rukunan imani al'arkan jam'i ne na arrukunu arrukunu shi ne rukuni guda ne aka ce al'arkanu da yawa kenan to larabci in suka ce arkan abinda suke nufi da shi shi ne aljanibul qawi min ash-shay aljanibul qawi min ash-shay wani bangaren da yake mai ƙarfi daga cikin wani abu ta yadda idan babu wannan abin shi kansa ginshikin abin zai iya faduwa ko kuma ya lalace amma wasu kan cewa fa yakunu ainihu har shi wannan janib na wannan abin zai iya kasancewa kamar shi ne abin ba shi sa rukuni in babu shi zaka ga ginshikin abin ba zai tsaya a yadda yake ba da wannan ma'anar ta zo a cikin alkur'ani lokacin da annabi lutu alaihi salam yake wa mutanensa magana game da zakkewa aikin da suke yi na alfasha ya lokacin da suka ga ya yi baƙi samari ko matasa wanda duk hankalinsa ya koma gare shi hankalinsa ya koma gare gare su waɗannan matasan da suka zo wajensa wanda su ba su san mala'iku bane baki suka zo da musu halakar da su amma kowane ɗaya daga cikin su hankalinsa hankalinsa ya tashi sun ga mazaji domin al'ada su ce neman maza Allah madaukakin sarki ya kiyashe ni saboda haka annabi lut ya rinka bin su yana lallamin su cewa inna haula'i bayfi fala tabahu waɗannan fa baki na ne kada ku kunyata ni fattaqullaha wala tukhzun ku ji tsoron Allah kada ku tozarta ni kada ku kunyata ni suka ce masa awalam nan haka anil alamina ba mahane ka game da kawo yan adam ko mutane mazaje kusa da kai ba yace musu haula ibanati in kuntum fa'ilina idan dole ne sai kun yi fasikancin kun yi rashin mutuncin ga mata nan abin da yake nufi da banati ba ƴansa na cikin sa ba ga sauran mataye nan na gari kuce ku abin nan da su ba amma suka dage to shine da ya gare sun dage lallai sai sun kunyata shi game da bakinsa shine shine yake cewa law kana li bikum quwwatan aw awi ila rukuni shadidi yace law kana bi law kana li bikum quwwatan yace ina ma ina da wani karfi da zan yaƙe ku da shi na hana ku wannan al'amari aw awi ila rukuni shadidin ko kuma ina da wani rukuni mai ƙarfi da zan tare zuwa gare shi abinda yake nufi da rukuni shine wasu jama'a masu yawa masu ƙarfi wanda za su taimake shi wajen hana su wancan barnar tasa to shi sa ar-rukunu ɗaya daga cikin ma'anarsa shine al-janib al-qawi min ash-shay yanzu misali abu ne da ba zai iya tsayawa da kafarsa ba sai ka samu wani abu ka tare shi to wannan abin da ka tare shi da shi ake kira rukuni ta yadda idan babu wannan abin shi wannan abin da ka tare shi da shi ba zai iya tsayawa da kafarsa ba zai faɗi to haka al'amura suke rukunan imani idan babu su imani kamar faɗuwa zai kenan saboda haka kowane ɗaya daga cikin rukunin imani guda shida ɗin nan idan babu shi to imanin mutum ya shiga cikin matsala saboda haka imaninsa dole sai ya ƙara tajaddidinsa hakanan al'imanu ‘yan uwa ma'anarsa shi ne a tasdiku a larabci in aka ce al'imanu abinda ake nufi da shi shi ne a tasdiku gasgatawa kawai mahabu tasdik yana gasgatuwa akan ma'anar imani kamar yadda wannan ma'ana ita ma ta zo a cikin alkur'ani cikin suratu yusuf lokacin da suka je suka kai annabi yusuf suka sashi a cikin rijiya suka dawo kun ga da suka dawo mai suka ce masa wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqina kun ga sai suka ce wa ma anta bi mu'minin lana ai wa ma anta bi musaddiqin lana ba za ka gasgata mu ba ko da ma da gaske muke so da ka al iman anan wajen abu da ma'ana da yazo da shi shine me at tasdiq amma a yare irin na shari'a isla idan malami suka ce al imani abin da suke nufi da shi shine i'tiqadun bil janan ونطق باللسان وعمل بالاركان shine abin da imani yake nufi shine mutum ya kudirce abu a cikin zuciyar shi ya farta da harshen shi sannan kuma ayyukansa su aikata wannan shine imani imani ya kunshi abubuwa guda uku kamar yadda wasu suke dauka cewa idan aka ce imani abu ne kawai na cikin zuci eh abu ne na cikin zuci amma baya tabbata sai baki ya farta shi sannan sai aikin gaba ya gazgata shi sannan yake zama imani amma matukar bai haka ba bai zamto imani ba saboda haka imani ya kunshi abubuwa ne guda uku kamar yadda insha Allah ta'ala karatu in ya tafi za a ji bayanan da suka kunshi haka malai cewa min jumlati itiqadi ahli sunnati wal jamaa daga cikin jumlar abinda ahli sunna wal jamaa suke kudircewa al imanu billahi shine suna yin imani da Allah wa mala'ikatihi kamar yadda suna yin imani da mala'ikun Allah wa kutubihi suna imani kuma da littattafan Allah gaba ɗayansu wa rusulihi suna imani da manzannin Allah gaba ɗaya wal ba'fi ba'da al mauti kamar yadda kuma suna yin imani da tashi bayan mutuwa idan an rasu wannan duniyar ko wannan rayuwa ba ita kenan ba Allah subhanahu wataala zai tashi bayi domin a yi musu sakamako kuma a saka kowa da abin da ya fi cancanta da aikin da ya gabatar a duniya wal imanu bil qadri haka nan kuma suna imani da kaddara mai kyau ko mara kyanta malai ce fal imanu billahi zai dauke su ɗaya bayan ɗaya guda shidan nan gaba ɗayan su insha Allah ta'ala ya mana bayanin su malai ce fal imanu billahi imani da Allah yatadammanu al-iqrar bi tauhid ar-rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifati imani da Allah ya kunshi ikirari tabbatarwa da kadaita Allah madaukakin sarki a cikin rububiyarsa da kadaita shi a cikin uluhiyarsa da kuma kadaita shi a cikin sunayensa da siffofinsa malai ce wa qad taqaddama bayanu zalika bayanin rububiyya da uluhiyya da asma'i wa sifati ya gabata wanda jiya jiya nan ma muka gama bayani game da tauhidul tauhidul uluhiyya ko to kun ga ba bukata a ce sai ya kara maimaitawa saboda haka kawai in ka ɗauki darasin da muka gabatar tun daga farkon littafin zuwa yanzu tauhidul rububiyya muka asma'i wa sifat sannan muka uluhiyya to sun wadatar game da al-imanu billah in ka ɗauki wancan karatun ka sashi ana wajen gaba ɗaya zai shige insha Allah ta'ala saboda haka sai tsallake shi ya tafi gaba ta gaba gaba ta gaba ita ce wal imanu bil mala'ikati imani da mala'ikun Allah malai ce yakunu bit tasdiqi bi wujudihim abu na farko da yake shiga ƙarƙashin imani da mala'ikun Allah shine kasance mutum ya gasgata samuwarsu dole ne mutum ya gasgata akwai wata halitta daga cikin halittun Allah maɗaukakin sarki da ake kira mala'ika ko mala'iku wanda Allah maɗaukakin sarki ya samar da su tare da cewa idan mu baya ganin su amma imaninka ba zai cika ba sai dole tabbas hakika ka gasgata cewa akwai mala'iku duk mutumin da ya ƙaryata samuwar mala'iku to kamar ya ƙaryata alƙur'ani ne da abin da ya zo a cikin shi don mutumin ko da ya ƙaryata alƙur'ani a wannan ya fita daga addinin musulunci shi sa na gaya muku dukkanin rukunin imanin nan gaba ɗaya idan kai gotar da ɗaya ko kai sarayar da ɗaya to gaba ɗaya su ma sun sarayar gaba ɗaya su gaba ɗayansu mutum zai tattara sai ya imani da su abu na farko kenan mutum ya imani da samuwar mala'iku akwai su ko da bai taɓa ganin su ba wa ma zukira lana min asma'ihim da abin da aka ambata mana daga sunayensu bayan ka imani da samuwar su Allah madaukakin sarki ambata mana sunayen wasu da ya ga dama mala'ikun Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki kadai ya san yawan su wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa haka Allah madaukakin sarki ya faɗa wa ma ja'alna iddatahum wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru liyastayqina alladhina utul kitab Allah madaukakin sarki da yake bayani game da masu jiran wuta yace wannan adadin nasu ban musashi ba dan ya kasance wai wasu adadi ne da iya su kenan a'a mun sa shi ne dai sai dan su su azabtar da waɗanda suka kafirta sannan kuma waɗanda aka ba su littafi sami yaqini game da abinda aka saukar musu Allah madaukakin sarki ambata mana sunayen wasu wasu kuma bai ambata mana sunayen su ba kamar yadda zamu zo makaranta a gaba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce akwai wani ɗaki da yake a sama ta ɗaya mai suna baitul izza ko baitul ma'amur a sama ta ɗaya yake setin ɗakin ka'aba yake inda ɗakin ka'aba yake to a setin ɗakin yake a sama ta ɗaya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kullum idan Allah ya wayi garinsa mala'iku dubu saba'in za su shiga su shiga su ibada su fita ba za su ƙara dawa cikin su har kiyama ta tashi kuma kullum sai dubu saba'in sun shiga kullun dubu saba'in sun shiga tun daga farkon duniya zuwa ƙarshen ta uwa kaga wa mai alama zubu da rafika illa hu dubu saba'in zuwa kwanakin duniya gaba ɗaya ba fa kwanakin duniyar muna a'a duniya tun lokacin da Allah subhanahu wataala ya samar da ita zuwa lokacin da za ta tashi kullun kuma waɗannan mala'ikun ba fa iya su kaɗai ne mala'ikun Allah ba wanda suke shiga su fita ɗin akwai wasu da za mu zo mu ji bayanin su insha Allah ta'ala to shi sa Allah madaukakin sarki zabo su daga ciki ya gaya mana sunayen su kamar Jibril alaihi salam Mika'il Israfil Malakul Maut Maliku munkar da nakir dindini akwai abin nan maganganu na malama akan ingancin munkar da munkar da nakir amma dai waɗannan wanda na ambata din dukkanin su sun inganta to Allah madaukakin sarki ya ambata mana su wanda kuma Allah madaukakin sarki bai ambata mana su ba wasu daga ciki an ambata mana ayyukan su ba sunaye ba to su ma gaba daya dole ne mu tattara su mu imani da su malai cewa ma zukira lana min a'malihim da kuma wanda aka ambata mana daga cikin ayyukan su wasu an ambata mana sunayen su da ayyukan su wasu kuma an ambata mana ayyukan su ne kadai ba ambata mana sunayen su ba qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih manzo yayi imani da abinda aka saukar zuwa gare shi daga ubangijinsa walmu'minuna haka su ma muminai sun yi imani game da abin da aka saukarwa da manzo sallallahu alaihi wasallam kullun dukkaninsu amana billahi wa mala'ikati sun yi imani da Allah da mala'ikunsa wa kutubihi da manzanninsa wa rusulihi da da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa malli shadin shine amana billahi wa mala'ikati wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace laysal birra an tuwallu wujuhakum قبل المشرق والمغرب بابييا بچي كدي با داعا بچي كدي ان تولوا وجوهكم كفسكنتر da fuskarku قبل المشرق والمغرب nahiyar gabas ko yamma kuna ta ibada ba wannan ne kadai biyayya ba ba mutun ya ta sallah shi kadai ne abin da ake nufi da'a ko aikin biyayya ba Allah madaukakin sarki ce walakinnal birra sai dai biyayya man amana billahi shine wanda ya imani da Allah واليوم الآخر دران اللاهرة والملائكة دا ملائكو والكتاب دا للتتفي والنبيين دا النباوة كما قسم وانا ركنا إيمان دكا نسا أنغا مجلس أنا بند قد أبيغو دا إيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ونين بأن بتابا شيني قدرة قدرة إن كل شيء خلقناه بقدر تنكم أن أمبتش أتكين سورة suratul kamar inna kulli shay'in khalaqnahu biqadar sai aka kuma can suratul kamar aka ambace shi amma kun gana an ambace wajen guda biyar kamar yadda an ambaci wannan guda biyar din a wasu guraren da ba wannan ba insha Allah ta'ala malai ce fi sahihi muslim ya zo a cikin sahihi muslim min hadith umar bin umar bin al-khattab radiyallahu anhu daga hadisin sayyidina umar dan khattab da Allah ya tabbata a gare shi at-tawili hadisin da yake dogo fi su'ali jibril lin nabi محمد صلى الله عليه وسلم عن الإيمان hadisin da mala'ika jibril ya zo ke tambayar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tambayoyi da dama a ciki ya tambaye shi game da imani ko yawwa menene musulunci annabi ya gaya masa ya ce menene imani annabi ya gaya masa menene ihsani annabi ya gaya masa da sauran tambayoyin da ya masa hadisin ne da yake mashuri ne kowa ya san shi na arba'un hadisi na biyu qala sallallahu alaihi wasallam abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bashi amsar sa da ya tambaye shi ne al-imanu abinda ake nufi imani an tu'mina billahi shine kai imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa wal yawmil akhir da kuma ranar ƙarshe ita ce ranar lahira wa tu'mina bil qadri kuma mutun yayi imani da kaddara khairihi wa sharrihi wacce take ta alkhairi da wacce take ta sharri mai kyau da mara kyau dole kai da ita yadda kai da mai kyau ka samu kuɗi ka samu lafiya ka samu makami ka samu komai duk kai munna to haka kuma idan talauci ya zo rashin lafiya ya zo duk wasu abu suka zo su ba sai ka yarda daga wasu ke daga Allah madaukakin sarki su mala yace wa qad wasafahum Allah ta'ala fi kitabihi hakika Allah subhanahu ta'ala ya wasafa su a cikin littafin sa mai girma bi kauli da fadin sa mun yi dallaki ko haka ne haka ne bayani yake akan mala'iku hakika Allah subhanahu wataala ya wasafa mala'iku a cikin littafin sa mai girma yace walahu man fis samawati wal ardi abinda ke cikin sammai da abinda ke cikin kasai duka na Allah ne subhanahu wataala shi shi kadai ya mallake su shi yake kula da su kuma shi yake ba su abinda suke bukata wa man indahu sai Allah subhanahu wataala yace amma waɗanda suke wajensa suwaye suke wajen Allah madaukakin sarki mala'iku kenan ko sai ce la yastakbiruna an ibadatihi ba sa girman kai game da bautar Allah madaukakin sarki ba sa bijirewa Allah madaukakin sarki ai la yastankhifuna ba sa kyama a kira su bayan Allah bare su ji bai dace su bautawa Allah madaukakin sarki ba wala yastahsiruna sannan ba sa gajiyawa ai la yata'abuna wala yamalluna ba sa gajiyawa game da bautar Allah madaukakin sarki yusabbihuna al-laila wan-nahara suna yin tasbihi da dare da rana la yaqturun ba sa yankewa fa qala ta'ala aidan Allah madaukin sarki ya fada yace bal ibadun mukramuna su mala'iku wasu bayi ne masu girma masu karamci la yasbiqunahu bil qawli ba sa rigayar Allah madaukakin sarki da wani zance Allah subhanahu wataala bai ce su faɗi wani abu su faɗa tare da cewa a cikin mala'iku akwai ɗan aikin Allah wanda Allah subhanahu wataala yakan ba su saƙo su kaiwa daga cikin bayan sa manzanni to babu yadda za a yi wani manzo daga cikin mala'iku ya ɗauki zancen da ba Allah ya sa shi bai je kai wani manzo ba sa shiga gaban Allah maɗaukakin sarki da wani zance ba tare da Allah ne ya sa su ba wa hum bi amrihi ya'maluna kadai game da al'amarin Allah maɗaukakin sarki suke aikatawa al'amarin Allah maɗaukakin sarki umarninsa kadai shi suke bi shi suke aikatawa shi sa wata ayar Allah subhanahu wata'ala ce la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna ba sa saba wa Allah madaukakin sarki a cikin duk abin da ya umarce su wa yaf'aluna ma yu'maruna kuma suna aikata abin da ya umarce su saboda bambancin mu da mala'iku yan uwa shi mala'ika yadda halittarsa take ta sha bamban da yadda halittar dan adam take dan adam an halice shi ne da bangare guda biyu akwai ɓangaren alkhairi akwai ɓangaren shirri amma mala'ika shi ba haka yake ba mala'ika yanzu ko da ya so ya bijire ya saba wa Allah maɗaukin sarki ba zai iya ba yadda ka san idan ba ka yi numfashi ba ba za ka rayu ba haka tasbihi ko tahmidi ko batar Allah take a wajen mala'ika yadda kowane ɗan adam ya san cewa dole sai ya yi numfashi zai rayu idan ka riƙe numfashinka minti uku ko minti biyu za ka iya barin duniya to mala'ika shi ma haka yake ko da jibillarsu yadda Allah ya gina su shine ko da sun so su saba wa Allah madaukakin sarki ba za su iya ba ina fata an fahimta ba za su iya haka Allah madaukakin sarki ya gina su kamar yadda Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sanar da wani sahabi shi yasa Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake faɗa cikin wani hadisi cewa attati sama sama ta yi ƙara sama ta amsa ta yi kuwa sai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kuma ya cancanta sama ta yi kuwa saboda babu wani waje gwargwadon ashibir shine dami ɗaya na hannu da zaka iya taka kafarka ko ka sa hannunka a sama face a wajen akwai mala'ika yana sujjada ko yana tasbihi ko yana tahmidi ko yana hailala ko yana ɗaya daga cikin nau'o'in bauta ga Allah madaukakin sarki duk girman sama wanda duniyar nan tamu ba komai bace idan ka kwatanta ta ga sama kamar ka ɗauki kwabo ne ko sule ka tilla shi a cikin wani katon fili haka wani duniya take ta mu take ga sama to dukkanin samai guda bakwai gaba ɗayan su a cike suke tab da mala'iku kuma kowanne waje mala'ika ne babu abin da suke babu abin da suke sai tasbihi da tahmidi da halala da bautawa Allah madaukakin sarki shi yasa ayan uwa idan duk mutanen duniya sun kafirce Allah madaukakin sarki akwai wanda suke bautata masa azama bautar ma kuma da tafi tamu dan su ba su saba wa Allah madaukakin sarki gaba daya ina fata an fahimta to shi yasa Allah madaukakin sarki yace innal ladina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjuduna hakika waɗanda suke wajen ubangijinka su ne mala'ikun dai la yastakbiruna an ibadatihi ba sa girman kai game da bautarsa wa yusabbihunahu ko da yaushe suna cikin tasbihi a gare shi walahu yasjudun kuma gare shi suke yin sujjada malai ce fahum abidul lillahi ta'ala su mala'iku bayi ne na Allah madaukakin sarki wa khalqun min makhluqatihi halittu ne daga cikin halittun Allah maɗaukakin sarki al'azima masu girma, la ya stahiƙuna shay'an min al'ibadati, ba sa cancantar wani abu daga cikin bauta, mala'ika bawa ne daga cikin bayan Allah ba ya cancantar komai daga cikin bauta. Shi sami Allah maɗaukakin sarki cewa mai ya ƙulmin hum inni ilahun min duni laifa zalika na jazihi jahannam, ka zalika na jazihi zalimi. Allah maɗaukakin sarki ce, da wani daga cikin mala'iku zai ce ku bautata min ba Allah ba, ya ce to da makomarsa ita ce jahannama ina fata an fahimta yawwa qala ta'ala shi sa Allah madaukakin sarki ya ce wa yawma yahshuruhum jami'an ka tuna ka ambaci ranar da Allah madaukakin sarki zai tara mala'iku gaba daya zai tara mutane idan aka tashi su gaba daya Allah madaukakin sarki zai tashi mutane duka thumma yaqulu lil mala'ikati sannan ya kalli mala'iku ya ce musu a ha'ula'i iyyakum kanu ya'buduna ku waɗannan suke bautatawa a duniya suka bar ni suka daina bautata mu suke bautata muku ku suke bautatawa wato ƴan uwa mu kalle da alkiyama yadda Allah subhanahu wataala ke ba mu labarin ta akwai abin tsoro wallahi da firgici a cikin al'amuran tashin alkiyama duk wani wanda aka taba bautata masa ba Allah ba ko shi yace ai bautar ko ba shi yace ai bautar ba ƴan uwa sai Allah ya titsiye shi ranar tashin alkiyama ko kai kasa ko ba ko ba kai kasa ba sai dai abin da zai fitar da kai kawai shine idan kai kasa daban idan ba kai kasa ba Allah madaukakin sarki zai wanke ka a lokacin amma makalli annabi isa alaihi salam allah maɗaukakin sarki shi ma haka zai tsitsiye shi lokacin da allah maɗaukakin sarki zai ce masa a anta qulta linnasi takhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah kai ne ka ce mutane su rike ka kai da mahaifiyarka a matsayin allah su daina bautata wa allah allah maɗaukakin sarki ya san ba annabi isa bane yayi wannan umarni amma me yasa aka yi haka domin kamar yadda nake sha nake ƙara maimaitawa shine ana tauna tsakuwa ne dan ayata ji tsoro dan duk wani wanda yake gani ya cancanta a bashi wani haƙƙi daga cikin haƙƙin Allah maɗaukakin sarki ya san an zo ranar da wallahi babu abin da zai fitar da shi babu abin da zai iya fitar da shi a rana tunda annabi Isa alaihi salam manzon Allah ne ga makusanta Allah maɗaukakin sarki mala'iku Qurayshawa maka sun bautata musu Allah maɗaukakin sarki duk zai tsiye su yace ku mala'iku ku ake bautatawa waɗannan ku suke bautatawa ga mala'iku ga mutanen Allah zai ce waɗannan ku suke bautatawa ba ni ba suka bani annabi isa kai ka ce mutanenka su daina bautata min ba ni su bautata maka kai da mafiyarka su kyale ni to ba fa annabi isa maka ɗayan uwa abinda ake nuna maka shine daga sama abin ya faru tunda abin ya faru daga sama ya kuma na ƙasa zai yi kenan an titsiye annabi isa alaihi salam ga mala'iku to ya kuma wanda yake ƙasan annabi isa da mala'iku ƴan uwa kun ga dukkanin wanda ya bauta Allah madaukakin sarki wallahi abin da zai faru da shi kenan kowane ne sai dai kawai abu ɗaya ne idan kai ka nuna majalis wata ta maka to kun ga mutum a lokacin ya shiga uku Allah kiyaye amma idan mutum babu ruwansa kamar yadda annabi Isa babu ruwansa mala'iku babu ruwansa babu ruwansu ma kamar yadda irin sayyidina Ali dan Abi Talib Allah ƙara masa yarda shi ma da yawa daga cikin mutane a zamanin yanzu su ne masa abubuwa na bauta da shi da Al-Husayn ana zuwa kabarinsa a dawafi a roƙe shi da shi babu abin da ba a yi na bauta to duk irin wannan tsiyewar da aka yi wa annabi isa da mala'iku alaihi masalam dukkaninsu su ma za a yi musu sai dai abinda zai fitar da su su ne ba su suka sa saboda haka allah maɗaukan sarki zai wanke su sifiri kuma su tafi aljanna to amma duk wanda ya san shi ya sa a ta masa ko ya wani abin da zai jawo a masa bauta wallahi babu mu fitar da shi allah ya kyauta Allah subhanahu wataala ya ce a haula'i iyyakum kanu ya'buduna qalu yan uwa sai mala'iku su ce subhanaka tsarkiya tabbatar maka ya ubangiji anta waliyuna min dunihim kai ne majibincin mu ba su ba babu ruwan mu da su babu abin da ya shafe mu da su kai muka sani ba mu san su ba kai muke bautatawa ba su ba mu muka sa su ba za su barranta su kore kansu daga waɗansu wanda suka bautata musu anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna aljanna bari ya ubangiji suna bautatawa aljannu ne ba mu suke bautatawa aktharuhum bihim mu'minuna da yawa daga cikin waɗannan mutanen da suke bautatawa mala'iku mala'iku su ya ubangiji suna bautatawa suna bautatawa aljannu ne suna musu bauta ne ba mu suke bautatawa ba saboda haka shi sa malamai suke cewa duk mutumin da ya bautatawa wani Allah subhanahu wataala wannan bautar tana komawa zuwa ga wane ne zuwa ga shaytanu dan babban wanda ya fara kawata bautar a cikin zuciyarka ka bauta wani Allah shine shedan ina fata an fahimta yawa to shi yasa zaka ga yanzu annabi Isa ba shi ya ce bautata masa ba amma me yasa aka bautata masa shedan ne ya kawata bautar a zukatan masu bautar suka bautata wa annabi Isa saboda ya san idan ya zo ce ka bautata ba ba su bautata masa ba amma sai ya kawata masa bautar annabi Isa saboda annabi Isa babban mutum ne manzon Allah ne Allah ya bashi wasu abubuwa na musamman da mutane ba su saba gani ba to sai ya zama da annabi Isa Allah a zukatansu kuma sai su dauka sai su bautata masa to haka duk wannan da aka bauta wa Allah madaukakin sarki ba za ku ga asalin bautar daga ina take samu asali daga shedan ne to shine sai mala'iku su sauri su goce su ce bal kanu ya'buduna aljinna aljanu suke bauta ya ubangiji aktharuhum bihim mu'minun da yawa daga cikin su da su suka imani wa fi sahihi muslim a cikin sahihi muslim an aisha radiyallahu anha wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wala ya amuru wala ya amurukum an tattakhidhul malaikata wan nabiyina arbaba Allah madaukakin sarki bai umarce ku ba ku riki mala'iku da annabawa a matsayin rabbobi a matsayin a matsayin ubangiji aya amurukum bil kufri yanzu Allah ya umarce ku da ku kafirce masa ba da in antum muslimuna bayan da ku musulmi ne ita ba wannan aya tana bayani game da Allah madaukakin sarki bai umarci mutane da su bauta mala'iku da annabawa ba mala'iku da annabawa dukkaninsu bayan Allah ne subhanahu wata'ala sun ma bauta suke wa Allah madaukakin sarki wa fi sahihi muslim ya zo a cikin littafin sahihi muslim an aisha ta radiyallahu anha qalat daga da aisha uwar mu'minai Allah kara mata yarda tace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi yace khuliqatil mala'ikatu min nurin mala'iku an halicce su daga haske wa khuliqal jannu min marijin min nar aljanu kuwa an halice su daga harshen wuta ko bakin wuta wa khuliqa adamu mimma qad wusifa lakum annabi adam alayhi salam kuwa an halice shi daga abinda aka wassafa mu daga abinda aka wassafa muku a cikin alqur'ani shine me wala qad khalaqnal insana min sulalatin min tin shine daga tabo daga yumbu shine abinda aka wassafa muku sanadarin halittar mala'ika da sanadarin halittar aljanna mutum duk daban-daban ne za ku ga kowanne ɗaya daga cikin waɗannan halittu guda uku sinadarin halittar shi ne mishi tasiri a cikin rayuwar shi mala'ikan halittar shi daga haske shi sa za ku ga mala'iku dukkaninsu alheri ne saboda haske menene alheri haske alheri shi za ku ga mala'iku dukkanin al'amuransu ne da kullum alheri za ku ga gaba ɗaya ko da wani zai ce akwai mala'ikun da ake turo akwai mala'ikun azaba su wannan azabar da suke biyawa suke wa Allah madaukakin sarki dan Allah ne ya sa su ina fata an fahimta akwai mala'ikun da idan wasu al'umma suka bijire a baya su ake turuwa su kifar da garin ko su halakar da su wannan halakar wadda suka yi da kifar da mutanen da suke su wannan da'a ce suke wa Allah madaukakin sarki biyayya ce saboda ka shi su alkhairi ne a wajen su shi sa mala'iku za ku ga sanadar halittar su haske ne shi sa dukkanin su alkhairi ne babu shari'a cikin mala'ika gaba daya su kuma aljannu sanadar halittar su menene wuta shi sa ga aljannu suna da zafi kwarai da gaske shi sa duk taurin kaɗan adam da jiji da kansa da taka masa aljanni ya fi shi aljanni ya fi shi taurin din in ba daban ma ya sarewa Allah madaukakin sarbi dan adam ai bai isa ya sarrafa aljanni ba to amma in ka duba annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi mutum ne daga cikin mutane ya fito to shi sa jinsin dan adam ya fifita akan jinsin kowace irin halitta kowace irin halitta hatta mala'iku malamai suke sabani suke sabani suka ce da mala'ika da dan adam wanne ne yafi malamai suka ce tunda annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi daga cikin dan adam ya fito dan adam ya fi mala'ika saboda mai shi mala'ika dama ba a yi shi don ya sabo ba amma kai an yi ka za ka yi sabo kuma za ka yi daidai kuma sai ka dage ka cije ka ƙin sabon ka yi daidai to wanda ya dage ya cije ya yi daidai din ya fi wanda dama shi ba a lice shi don yi wancan rashin daidai din ba ina fata an fahimta yawa shi sa ɗan adam a zance mafi inganci halittarsa ta fita abin nan a daraja da fifiko ya fi mala'ika saboda yana cikin al'ummar da aka yi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga cikinsu yawwa to kun ga shi aljani sai aka yi shi da me da wuta shi sa aljani yana da zafi kwarai da gaske yana da taurin kai kuma duk yadda dan adam yake gani yana da wani abu na ci gaba ko abin da ya kama da aljanu sun fi shi aljanu sun yi gaba kwarai da gaske tun washe sun riga sun mutu ku duba tun lokacin annabi Sulaiman alaihi salam aljanu sun san yadda ake shiga ruwa duk wani arziki su ciro shi ba fa yanzu ba da ake iya da aka san akwai wani fetur a cikin ruwa akwai kaza a cikin ruwa a shiga a turo shi sun tun lokacin annabi Sulaiman suke wannan aikin yan uwa tun lokacin annabi Sulaiman su sun ci gaba a rubuta wannan wajen sai riga sun abin da akwai abin nan in kana so ka ga abubuwan al'ajabi na aljanu kaɗan yi bincike game da musallatul barmuda musallatul barmuda akwai wurin da ake ce masa barmuda triangle atlantic ocean wajen yake wancan kogi da yake da ya haɗa america da wasu daga cikin ƙasashen turai da sauransu babban kogi ne akwai wajen da ake ce masa barmuda triangle wanda waje ne da yake kusan duk wani jirgi da ya zo wucewa ta saman wajen sai a neme shi a rasa an yi asara akwai lokacin da jirage kusan biyar a lokaci guda duk suka bata ɗaya ya bata aka tura biyar su je su ceto su shi ma masu ceton sai aka sai aka nema su ceto su su ma sun bata guda biyar a lokaci guda jiragen rokon da suka bata babu adadi sai irin jirgin ruwan da ake wata shida ana mai laudi sai ya shiga da ya shiga wajen kawai sai a neme shi a rasa akwai jirgin da aka mai lodin kaya da mutane da sauransu ya tafi da ya shiga wajen kawai sai aka da wata iska da guguwa ta taso a wajen kawai sai aka nemi kowa a rasa ba mutum ko ɗaya a wajen sai jirgin kawai ya fito ya cewa tafiyarsa amma mutane duk babu to da aka bincike sai aka ce dama annabi tsira da amince tsara tabbata a garshe ce inna iblisa yadau arshahu alal ma'i fadar iblisa kargar iblisa gadan mulkinsa inda yake gudanar da mulkinsa akan ruwa yake sai so su daga cikin malamai musulunci suke cewa wancan karaga fadar shedan to a can wajen take ko an fahimta to shi sa dan mutumin da ya gangancin wucewa ta wajen sai sa a kamo shi sai a je a sashi a birsin a rufe shi to suna da ci gaba akwai wani kashi da na saurara na wani malami yana bayani ɗaya daga cikin aljanu ne da ake wani rukiya yake bayani ta bakinsa a ciki yake cewa su aljanu yanzu ci gaban su ma sun wuce su tsaya su mota da karfe ko abin da ya kama da haka yace gwal suke narkawa su motoci ko abin da ya kama da haka gwal suke narkawa shi sa duk wani ci gaba da wani abu na zamani da sauransu aljihun sun riga sun ci gaba a kansa ina fata an fahimta to Allah madaukakin sarki ya ga dama ya tsare mana aljihun ne kawai shi sa za ka kai baka ganin su suna ganin ka amma sai mutum yana tafiya wani lokacin ya taka aljani ko abin da ya kama da kama kuma sai Allah ya kiyaye shi saboda azkar da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bamu ko da sun so cutar da kai akwai mala'iku ba su iya cutar da kai amma in ba ka ba da mun sha wahala a nan aljihun Allah ya kyauta mu kuma ɗan adam an halitce mu ne sanadarin halittar mu shine yimbu shine tabo shine tabo shi sa annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ba mu labari cewa da Allah ya halicci annabi adam kowanne irin nau'i na ƙasa sai da aka damtsa sai da aka iba aka tattara da ƙasa mai laushi laushi da mai tauri tauri da mai baki baki haka da mai haka da duk aka gauraya nau'i nau'i na ƙasa sannan aka halicci annabi adam alaihi salam shi sa annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce sai ɗabi'u ɗan adam suka zo gargwadon ƙasar da aka halicce su da ita wani za ka same shi mutum ne mai tsauri to kasar da aka lice shi mai dutse-dutse ce haka wani kuma ka same shi laushinsa ya yi yawa kaga shi daga yashi yashi wannan aka halice shi kowanne ɗabi'a su tana mai tasiri ne gwargwadon mai kasar da aka halice shi da ita to haka yake annabi adam alayhi salam farkon halittarsa an halice shi ne daga mai daga turbaya daga nan kuma sai halittar ta juye ta zama daga mai daga dugon mani haka ne ko wala qad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma a ثم جعلناه نطفة في قرار مكين kaga daga din din daga wancan abin wancan din sai kuma ya juyi aka mai da shi ne dugon mani da ake ake sashi a wani matabbaci amintacce shine mahaifar mahaifiya to mali shadi ana yan uwa shine mala'iku sanadarin halittarsa shine me haske kamar yadda muka ji wa min sifati khalqihi mali ce daga cikin siffar halittar halittar mala'iku anna lahum ajnihatan mala'iku suna da fukafukai amma abin tambaye shi ne wani irin fukafuke ne irin fukafuken jinsu ne shi ne ba a ba a sani ba tunda akwai wanda ya taba gani ne babu wanda ya taba gani a nan wanda ya taba ganin mala'ika a siffarsa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika jibril kusan sau biyu a siffar da Allah ya halicce shi ya ga shi kusan sau biyu a haka lokacin da yake a gari hira ya gan shi sannan lokacin da ya je sama ma ya gan shi to amma annabi tsira da mace tsara tabbata a gare shi bai mana bayani faffiken mala'ika jibril wannan iri bane saboda kada ka je ka dorar ko kuma za ga wanda suke yin zane suna kokarin zana mala'ika sai ga sun yi faffike irin faffiken sun su to gani suka taba da su zana mala'ika da faffiken sun su saboda ka faffike Allah madaukakin sarki ya ce mana ya ce mana mala'iku suna da fukafukai to amma wani irin faffike ne shine ba mu sani ba Allah bai gaya mana wani iri bane annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ya gani bai gaya mana ba faminhum man lahu janahani daga cikin mala'iku akwai wanda faffake sa guda biyu ne kawai wa minhum man lahu thalathatun thalathatun daga cikin mala'iku akwai wanda yake da fukafukai guda uku uku wa minhum man lahu arba'atu arba'atun daga cikin mala'iku akwai wanda yake da guda hudu faffakan sa guda hudu ne wa hakaza qala ta'ala haka nan Allah madaukakin sarki yace alhamdulillah yabo da godiya su tabbata ga Allah fatiris samawati wanda yake makagin samai wal ardi da kasai sai ce ja'ilil mala'ikati rusulan kuma shine wanda ya sanya mala'iku su zamto a matsayin mai manzanni uli ajnihatin ma'abota fukafukai kun ga wannan mahalicin shi ya tabbatar da cewa suna da mai fukafukai uli ajnihatin ma'abota fukafukai masna wani nasu mala'iku wani nasu fukafukan bibi ne wa sulafa wani nasu fukafukan uku uku ne wa ruba wani nasu fukafukan ruhudu ne sai Allah ya ce yazidu fil khalqi ma yasha yakan ƙara abin da ya so daga cikin halittunsa wani nasu ya fi ukun wani nasu ya fi ɗari ma wani nasu mai biya fi dubu ma daga cikinsu za mu zo mu ji insha Allah ta'ala inna Allah ala kulli shay'in qadir haqiqa Allah madaukakin sarki mai iko ne akan komai wa fi sahih al-bukhari ya zo a cikin sahih al-bukhari an ibn mas'ud radiyallahu anhu daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ƙara masa yarda annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam haqiqa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ra'a jibrila annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga mala'ika jibrila a siffar da Allah ya halicce shi ba a siffar mutum ko ya juye ya zama ta halitta daga cikin halittu ba a siffarsa ta mala'ika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce lahu sittu mi'ati janahi yana da fakafakai guda 600 kun ga mala'ika jibril fafakin sa guda 600 ne kun ga an ce akwai mai biyu akwai mai uku to ga mai 600 to zaka isa mu kuma wanda ya fi shi ina fata an fahimta to Allah madaukakin sarki yayi mala'iku suna da girman jiki kwarai da gaske girman jiki kuma kowane fiffike daya idan ya saki zai iya toshe sasannin sa mai daga sa kamar yadda hadisi ya tabbata da annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ga malaika jibril ya saki fiffiken sa haka ya toshe kowanne bangare daga cikin bangarorin duniya duk gaba daya toshe su gaba daya to shi sa idan Allah madaukakin sarki ya so halakar da wata al'umma idan aka turo malaika guda daya idan ya dauki garin gaba daya ko abin da kawai kifar da shi zai haka kamar kai da ka dauki wannan haka kamar ta haka ba fa kai zai dauka ba garin zai dauka garin zai ɗauka gaba ɗaya kaga akwai bambancin halitta to kaga koda da mu da koda mu da aljanu ma kaga akwai bambancin halitta ai yadda aljanu suke da ƙarfi da sauri da gudu da sauransu akwai bambanci yanzu aljani guda ɗaya tafiyar da za ka yi ta a cikin wata guda zai yi ta a rana ɗaya a cikin rana ɗaya zai yi ta kaga kisa annabi suleiman lokacin da wannan qala ifritun min aljanni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik daga ra'an annabi suleiman zuwa saba'i kusan tafiya wata ɗaya ce malamai suka ce amma ya ce shi kawai a bashi ne ɗaya daga yanzu kamun a tashi daga fada ya ji ya kawo gadon ina fata an fahimta shi sa yanzu aljani zai iya ɗaukar mutum daga nan wajen ya kai shi saudiya ko ya kai shi na duk za a ce tana yiwa tana yiwa wani sosai da sosai kaji an ce mutum an gashi a saudiya ina fata an fahimta aljani ne ya kai shi kwarai da gaske aljani ne ya kai shi ɗanin aljanu yake aiki da su da za su iya ɗaukar su kai shi saudiya amma fa ba aikin hajjin ya je yi ba kawai za a kai shi ne a gangan shi kuma sai a dawo da shi sai a dawo sai ya dawo gida shi kenan sai a ce an gawa an gawa kuma gashi nan a gida sai karama ke Allah ya kyauta dan uwa ana gani anan zamu dakata insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa idan Allah ya nuna mana sai mu ci gaba da bayani akan mala'iku abin da yasa nake karanta abin ko nake bin saboda duk wani bayani da zamu yi Allah da malam ya kawo shi a cikin littafin ba sai mun ƙara wani mun ƙara wani bayani akan ba shi yasa ko muke bin karatu muke karanta shi haka abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah maɗaukin sarki ya fi mana wasu sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah ai saka da alkai